بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله yanzu da muke magana safiya ce ta lahadi wanda ya dace da sha tara kenan watan jumadal awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da uku ga watan disamba miladiya dubu biyu da ashirin da uku muna karatu a littafin sunna na malam muhammad ibnu yahya الذهلي رحمه الله وجزاه الله خيرا الإمام العلامة الحافظ عالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري رحمه الله الذهلي يرث هجرة من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنادى 258 rahimahullah wa jazakallahu khaira wannan shi ne darasin mu na biyar daga cikin jirgin darussa da muke gabatarwa daga cibiyar mu ta darul qira'ati as-salafiyya katsina Najeriya za mu tashi inda malai yake cewa wa qala ibn abbas ibn abbas ne yake cewa ko kuma can maganar Aisha da ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atuhumul ladina a'ana Allahu fahdharuhum ya karanta wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga wanda suke izgili suke ƙaryata suke kutse a cikin ayoyinmu to fa a'rid anhum sai ka kawar da kai ga waɗannan mutanen wanda a barbahari a cikin sharhu sunna tattauna zantukan malamai da dama akan ta wannan matsala ibnu kathirin a cikin tafsirinsa wani rus ɗari bakwai da saba'in da hudu yake cewa a tafsirin wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr yake cewa ai bit takdhibi wal istihza suna kutse cikin ayoyin Allah ayoyinmu wato suna ƙaryatawa ne da kuma yin izgili yace hatta yahudu fi hadithin ghairi أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب حسيسن دوسا سن كاما wata magana ta daban ba wannan wacce suke akan ta ba ta ƙaryatawa haka albagawi a wani rasu ɗari biyar da goma sha shida yake cewa yani ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina yani min alquran bil istihza eh suna izgili da ayoyin Allah to fatrukhum wala tujalisuhum ka bar su kada ka zauna tare da su haka shaukani cewa yahuduna fi ayatina bitakdhibi war raddi wal istihza suna kutse cikin ayoyinmu ƙaryata su da tunkuɗe su da kuma yin izgili da haka fada'ahum wala taq'ud ma'ahum da haka ka bar su kada ka zauna da irin waɗannan wannan aya kamar da Imam Al-Qurtubi yake bayyanawa al-khitab mujir ne lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ake wannan zancen da shi amma kuma wakila innal mu'minina dakhiluna fil khitab mu'minin su ma sun shiga a cikin wannan khitabin ma'ahu al-Qurtubi wanda Rasul 671 a tafsirinsa yake cewa wa huwa sahihun kuma da wannan zance ne wanda yake zance na gaskiya to wa qala ibn abbas ibn abbas yake cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda san ta'wilin sa illa Allah wa yaqulu ar-rasikhuna fil ilm wa'anda suke da tabbatuwa a gidan ilimi wanda suke rasikhuna kafasu ta zauna fil ilmi ga ilimi suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi wato kullum min indi rabbina dama qur'ani akwai wanda yake muhkam fihi ayatun muhkamat to su ne ummul kitab wa ukhur akwai mutashabihat wacce ma'anarsu ba tana a fili bane ukhur mutashabihat to fa amma alladhina fi qulubihim zaygun wanda zukatansu akwai karkata yattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitna wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu kinan illa Allah cewa rasikhuna fil ilmi su yaquluna amanna bihi shine cewa yaqulu rasikhuna fil ilmi su suna cewa ne amanna bihi suna cewa ne amanna bihi to game da wannan mas'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah akwai zantuka kamar mace guda uku ɗaya daga cikinsu ta'awilu jami'il mutashabih ta'wili fassara bayanin mutashabih ila anna fihi ma ya'lamuhu nas domin a cikinsu akwai abinda mutane sun san bayanansu eh dai kawai suna boyuwa ne ga wasu dan ba a fili suke ba wa fi ma la ya'lamuhu illa Allah wanda kuma Allah ne kawai sun shi qalahu al-hasan na biyu anna ta'awilahu yawmal qiyama ta'awil din shi yawmal qiyama kenan lima fihi min al-wa'di wal wa'id al-qawli da kuma azaba kama qala Allah ta'ala hal yanzuruna illa ta'awila yawma ya'ti ta'awiluhu wa ta'awiluhu shine kenan wannan ma fihi min al-wa'di wal wa'id yawmal qiyama wannan qalahu ibn abbas zance na uku ta'awiluhu waqtu hululihi wannan wasu daga cikin mutaakhiruna sun ambaci wannan to sai cewar rasikhuna fil ilmi waɗanda kafarsu ta zauna a gidan ilimi ana akwai fuska biyu ɗaya daga cikin su um, sai a ce kenan athabiti na fihi al'amili na bihi wanda kafarsu ta zauna suka tabbata akai kuma suke masu aiki da biyu kuma almustanbitina lil ilmi wal amilina suke istinbadin shi to anan um, kenan ana iya ɗaukar cewar annahum kenan dakhiluna filistithna sai a ƙaddara a ce annal ladhi ya'lamu ta'wilahu Allahu warrasikhuna fil ilmi jami'an kenan kenan za a iya wannan kenan to sai kuma fuska ta biyu kuma a a kharijuna kenan daga wannan istithna'in sai zama ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wahdahu sai aka isti'nafi kenan sai aka ce warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina to da haka shine wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi to ita wannan wawan din karan kanta da muke magana akan ta sun yi sabani akan ta akan nazmu hadhihi al-aya wasu suka ce alwawu da ke cikin warrasikhuna wannan wawun ɗin suka ce wawul atsufi ce ke zama kenan anna ta'wilal mutashabi ya'lamuhu Allah wa ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilm wannan wannan kenan kamar yadda bagau ya kawo a cikin tafsirinsa anna ta'wilal mutashabi ya'lamuhu Allah wa ya'lamuhu ar-rasikhuna ta'wilul mutashabi Allah ya san shi sannan kuma haka su arrasikhuna fil ilm wa hum ma'a ilmihim suma suna da ilimin su yaquluna amanna bi wannan shine qaulul mujahid war rabi wa ala hadha yakunu qauluhu yaquluna ya zama halan ma'anahu warrasikhuna fil ilmi qa'ilina amanna bihi هذا كقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى falillahi walin rasuli walidhil qurba to wannan ke da abu zaka da tafsiri da bayanai akan wannan ya zama ya cinye mana lokaci bari mu tafi zuwa karatun kai tsaye dai saboda yanayin lokaci قال ابن عباس ابن عباس ne ke لا تضربوا القرآن بعضه ببعض kamar yadda muka ji a can baya ضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه أرجع كرر القرآن ساشن شي da sashi fa inna zalika yuqi'u shakk wannan wannan ina sa auka ga shakka ina sa mutum ya auka ga shakka fi qulubikum to yasa mutum ya samu shakka da wannan irtibakin da muka ji wannan irtirabin da tahayyur da adamul yaqini wa tabat da muka ce war tabaka fihi Mhm. Um, to wannan kenan zikirin kawo shakka fi qulubikum a haka abu Musa yake cewa man alima ilman wanda ya san wani ilimi falyu'allimhu nasa sai ya koyar da mutane shi wa iyahu wa ay yaqula ma la ya'lam amma ka shirin shi ya faɗa abin da bai sani ka shirin shi ya san abin da bai sani da haka abin da mutum yake da ilimi akan shi abin da ya sani yake da yakini sai ya faɗi wannan wanda bai sani ba kuma wallahu alam sai ya danganta wannan abun ga Allah kenan wa ashbahu a ashbahu li ashbahu li hadhihi al-ashya kathira irin waɗannan abubuwa da suna da yawa mimma kadda zakarahul aslaf daga cikin abin da magabata suka ambata min ahalin ilimi daga ma'abota ilimi wal khawdu fihi kutsawa a cikin wannan ta hanyar karyatawa ko izgili da sauransu wa tanazo kuma jayayya da sauransu ba da ce wannan amma karkarwar aslaf min ahalin ilimi wal khawdu fihi wa tanazo duk wannan malamai sun yi magana akan wannan to sai malai kawo wata sabuwar matsala da ya ce wala ya jibu talaffuzu baya waje ba mutum ya mi ya za a ba da bakin shi ya yi talaffuzi ya yi magana fi ma lam yuhit ilman bihi ga abinda ilimin shi bai kiwaye ga wannan abin ba abinda baka da ilimi a kan shi to baya waje ba kai magana ba kamar da muke bin yanzu fanni ba naka ba baka da yaƙini baka da ilimi amma kai ta bada labari ka shiga fanni kaza haka ake cewa dama ko a ta man takallama fi da fannihi a tabil ajaib abin da bai shafe ka ba baka da ilimi a kan shi ka je kai ta surutu kana ba da labari malam ya ce baya wajaba at talaffuz kai talaffuzi fi ma lam yuhit ilman bihi wanda ilimin ka bai kiwa wannan ba min al mushkilat daga cikin abubuwa na mushkilat allati lam yataqaddamna fiha imam wanda wani imami bai rigayi mu ga wannan zancen ba wanda yake masani wanda yake magabacin mu tun mun ji iyaka an takallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam daga wa daga imam ahlus sunna wal jamaa wa kullu qawlin yanfaridu bihi al mutaakhirin an المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ الحذر الحذر من مخالفة الأولين dukkanin wannan mun ji zantuka na malamai akan wannan kada ka keɓanta da wani zance wanda baka da magabaci a kan shi an samu wata mushkila daga cikin mushkila ta auku to sai a duba suwaye an rasu hun suwane ne magabata sai a danganta musu wannan abu hatta a zamaninka a kunna su ne magabatanka abubuwa sun faru sai a je a duba menene fatawoyi nasu ya sai kalli abu amma kai kawai yanzu ka ci tuwanka da fara da mai kuka ka zo kana surutai malam ce wala khawdu wala khawdu fihi haka bai wajaba mutum ya kutsa kan shiga abubuwan nan fa innahum kanu a'lama bit tanzil domin su malamai wannan masanan su ne suka fi sanin qur'ani suka fi sanin wahayi wa ta'awil da kuma bayanan shi da fassarar shi wa anhum akhadna hara gare su ne muka karɓi wannan can gashi mun ji shi az-zuhuli yana cewa ikhtara shay'an لم يتكلم فيه السلف إلا رجل من أهل أصلنا كان ينتحل الحديث أنا تمشي كرابيسي su ba su magana ba su zuhuli ya ce fanukila kalamuhu ila imamina abi abdullah ahmad ibn hanbal fabadda sai a kai zancen ga magabata waɗanda suke masu ido sai ga kuma sun yi comment da ya dace a wannan lokaci وأنهم أخذنا هذا وبه نعتقد da wannan ne muke kudurtawa muke aqida muke kudurcewa a zuci fa a'arna Allah Allah ya tsare mu wa iyyakum da ku min mudillatil fitan daga manya manyan fituntunu tunda fituntunu ai mutum bai rabuwa da fitana ko a rayuwar shi har ya gaba ta har ya koma zuwa ga Allah kullum cikin fituntunu ake to amma mudillat manya manya suke zuwa da matsaloli to tsari ana neman tsari daga mudillat manya-manyan fitintunu daban-daban daga wannan sai wannan a wannan kenan na ganin za mu ci birki kenan sai mu tashi a wa annas ma'a wa nudi'a liwulatil amri ma hubbi hubbin li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kullihim wala nara shaqqal asa ma an nusqil jama'ati fi sirri wal alaniya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah